أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka faɗa da wanda za mu faɗa ya sa ya zama hujja gare mu gobe kiyama ba hujja akan mu ba don waci gaban darasin mu a wannan littafi mai albarka na hisnul muslim matashiyar darasin mu yau shine koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya shafi addu'a a cikin sujudi na tilawa to sai malin ya ce du'a sujudi tilawa addu'a da mutum zai yi idan ya yi sujudi a lokacin da yake karanta alkur'ani mai girma manzo Allah kan ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ce sajjada wajihi fuska na yayi sujudi lillazi khalaqahu ga wanda ya halicce shi wa shakka sam'ahu wa basarahu ga wanda ya tsago jin shi da ganin shi bi haulihi da dabarar shi wa quwwatihi da karfin shi fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allah madaukakin sarki wanda shine mafi kyawun masu halitta albarkunsa sun ɗaukaka sahabiyatul hadith sahabiyya da ta roci wannan hadisin hiya aisha radiyallahu anha ita ce aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya dada ita qauluhu da yace lillazi khalaqahu wa shakka sam'ahu wa basara takhsisun ba'dal am wato wannan kebe magana ne bayan an yi ta a dungule amma idan ka ce subhana ko ka ce sajada wajihi lillazi khalaqahu fuska na yayi sujudi ga wanda ya halicce shi babu ko shaka wanda ya halitta shine wanda ya tsaga idanu kuma shine wanda ya samar da ji ai fatahahuma ma'ana wanda ya bude idanu suke gani ya bude kunnuwa suke ji wa a'tahum al-idrak kuma ya ba su damar riskar abinda za su riska wa kauluhu fadan shi da yace bi haulihi da dabarar shi ai bi tahawilihi wa sarfihi al-afat anha a bi haulihi wato ta hanyar canza su wa tasrifihi da kuma kawar da al-afat duk abin da yake aibu ne anhuma daga gare su kauluhu da yace wa quwwati ay qudratihi shine cikakken kudrata shi bi thabati wal i'anati alaihima ta hanyar tabbatuwa da kuma taimako akan wannan gaban guda biyu daga cikin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke karantawa idan yayi sujudi na tilawa yakan ce Allahumma maktub li biha indaka ajra Allah ina roƙonka ka rubuta mun lada a wurinka wa ba'a anni biha wizra kuma Allah ka sarayar min da laifin da ke kaina waje alhali inda ka zukura ka kuma sanya shi ya zama ajiya gare ni wa taqabbalha minni ina roƙonka Allah ka ansa min kama taqabbaltaha min indak min abdika dawu kamar yadda ka ansa wa bawanka Dawud alaihi salam sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma shi ne abdullahi ɗan abbas allah ya da shi da baban shi ƙauluhu da ya ce allahun maktubli ay uhbut li biha ay sajada ajara idan roƙon allah ka tabbatar mun da ladan sujudi da nayi gare ka wa ba ma'ana khutba ina roƙonka ka sarere mun ko ka yafe mun ƙauluhu wizra ay dhanba ma'ana Allah ka yafe min zunubaina da kusakuraina qauluhu da yace dukhura yana nufin kanza shine ajiya ko taska wakila ajran wasu suka ce ana nufin lada wa karrara ya maimaita wannan li'anna maqamad du'a yunasibul itnab saboda matsayin addu'a yana dacewa da yawaitawa wanda yake roƙon Allah madaukakin sarki bukata akwai bukatan yawaita lafuzin ibada Allah ina roƙonka abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza Allah ka yafe mun laifuka na abu kaza da abu kaza da abu kaza wanda na sani da wanda ba ban sani ba wakila aka ce al-awwal talaba kitabat al-ajr da farko mutum ya nemi a rubuta malladan ayyukan shi wa haba talabu baqa'ihi saliman min mahbaq aw mabdal wato wannan mutum yana neman Allah ya wanzan madda aikin shi gudun kada aikin ya rushe ko kuma ya lalace domin wani sayan mutum zai yi aiki na ibada amma sai wani abu daga cikin abubuwan da ke bata ibada su shige a sai ibada ta lalace aikin ya zan bai samu ladan da ake samu a cikin shi ba qauluhu da yace kama taqabbaltaha min abdika daud kamar yanda ka anshi aikin a wurin annabinka daud shine bawanka hina kharra raki'an wa anab yayin da ya fadi yana mai ruku'i wa anab kuma ya mai da tuba ga Allah madaukakin sarki wa huwa talabul qabul na abin da ake nufi shine neman ansar aiki al-mutlaq kowane irin aiki duk abin da bawaye da sunan ibada abin da yake bukata a wurin mahalicin shi Allah madaukakin sarki ya anshi wannan aiki ya kuma bashi lada qala ibn hazm rahimahullah ibn hazm ya fada Allah ya masa rahama fil muhalla a littafin shi na al-muhalla yace fil qur'ani 14 sajada a cikin al-qur'ani akwai sujudi goma sha hudu awwaluha na farko fi akhiri khatamati suratul araf a ƙarshen suratul araf thumma fi ra'di sannan a cikin suratul ra'd thumma fi nahl sannan a cikin suratul nahl thumma fi subhan sannan a cikin subhanalladhi asra ay al-isra yana nufin suratul isra thumma fi kaf ha ya ayun sad sannan sai a cikin suratul kaf ha ya ayun sad أي مريم يعني في صوت مريم ثم في الحج في أسكن صوت الحج في الأولى أما أسجود نفرقه وليس قرب آخرها سجدة أكساد كالشنت باب سجودي ثم في الفرقان سنن أصوت الفرقان ثم في النمل سنن سكن صوت النمل ثم في ألف لاميم تنزيل سيأكوي أسكن ألف لاميم تنزيل السجدة shine suratu sajada thumma fi sad sannan akwai a cikin sad thumma fi hamim sannan a cikin hamim fussilat thumma fi wan najmi fi akhiriha sannan cikin suratul najmi a ƙarshen ta thumma fi idha as-sama'u shaqqat sai a cikin idha as-sama'u shaqqat inda qawlihi ta'ala la yasjudun thumma fi ikra bismi rabbik sai a cikin ikra fi akhiriha a ƙarshe wannan su ne wurare guda goma sha hudu wanda ibn hazm a littafin shi na al-muhalla ya zana cewa ana yin sujudi ga wanda ya karanta alkur'ani idan mutum ya karanta alkur'ani ya zo daidai wurin waɗannan ayoyin to anan ne zai yi sujudi kuma sai ya karanta abin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai samu ladan shi na karanta alkur'ani ya kuma samu ladan shi na sujudi da azkar din da ya karanta a cikin sujudi saboda koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-musahhih wanda ke gyara maganan ya fada yace was-sawabu abinda yake daidai anna sajadati fil qur'an 15 sajada sujudi a cikin al-qur'ani sujudi ne guda 15 li'anna suratul hajj fiha sajadatan saboda suratul hajj akwai sujudi guda biyu a cikin ta wannan kulli hadisi ukbata bin amir saboda hadisin ukba dan amir kala ya ce kultu ya rasulallah na ce ya manzon Allah a fuddilat suratul hajj bi sajatayn an fifita suratul hajj da sujudi guda biyu kala manzon Allah ce na'am eh haka ne ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما wanda ba zai sujadance su ba kada ya karanta su to da wannan sai ya tabbata sujudin goma sha biyar ne ba goma sha hudu ba saboda a kidayar da ibnu hazm yayi a cikin suratul hajj sai cai za a yi sujudi amma na farkon banda na ƙarshe kusa da sura amma musahhi ya tabbatar da cewa dukan wurin biyu ake yin sujudin saboda wannan hadisin na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Uqba ibn Amir Allah ya dade shi Qala ibn Qudama fil Mughni Ibn Qudama ya faɗa a littafin shi na Al-Mughni yace yushtaratu lis-sujudi ma yushtaratu li salatin nafila akan shardanta wa sujudi abinda ake shardanta wa sallan nafila shi wannan sujudi min at-taharatayn sai an samu tsarki guda biyu min alhadathi wan najasi wato tsarki na hadasi baya halatta mutum yayi sujudin tilawa ya kasance akwai najasa tare da shi sannan akwai ko hadasi tare da shi misali idan mutum yayi bawali ko bayan gari wannan hadasi ne ko idan akwai janaba tare da mutum hadasi ne mutum ba zai yi sujudin tilawa ma damar akwai hadasi tare da shi ba kamar yanda ba zai yi nafila ba ko sallah ma damar akwai hadasi tare da shi ba to haka nan mutum ba zai yi sujudin tilawa ba idan ya kasance a a cikin jiki a jikin shi ko a tufafin da ke sanye jikin shi ko kuma abin da yake sallah kan shi ya zama akwai najasa to haka nan a sujudin tilawa shi ma mutum ba zai yi sujudin ba matukar akwai najasa tare da shi wa satarul aura da kuma suturci al'aura yanda mutum ba zai yi sallah al'aura shi waje ba to haka nan mutum ba zai yi sujudin tilawa ba al'aura shi a waje wasu takibalul qibla da kuma fuskantar alƙibla wanniya da niyya wala na alamu fihi khilafan ba mu san sabani dangane da wannan ba illa ma ruya an Uthman bin Affan radiyallahu anhu sai dai abin da aka rawaita daga Uthman dan Affan Allah ya dade shi fil haid dangane da macen da ke haiba yace tasma'u sajada za ta ji sujudi tumi bi ra'siha tumi bi ra'siha sai dai ta yi nuni da ka amma ba za ta yi ba وبه قال سعيد بن مسيب da wannan sa'id ibn musayyib ya fada kale yace wa yaqul yakan ce allahumma laka sajadtu allah gare ka ne sujudi wa an shabi an samu daga imam shabi fi man sami'a as-sajada ala ghairi wudu mutun ne sai yaji sujudi yaji wannan karanta alqur'ani kuma an zo wurin da za a yi sujudi amma shi baya da alwala yace yasjudu haisu kana wajhahu zai yi sujudi ko ma ina yake fuskanta walana qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gare mu akwai fadar manzon Allah da yace la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin Allah baya ansar sallah ba tare da tsarki ba kenan idan mutum baya da tsarki ba zai wannan sujudi na tilawa ba fa yadkhulu fi umumihi sujud dan haka sujudin zai shiga cikin fadin ma'anar wannan hadisi wali annahu salat saboda shi ma sujudin sallah ne fayushtaratu lahu dhalik an shar'anta mar hakan kazatir ruku'i kamar sallar da ake yi wa ruku'i yan wa wannan ke tabbatar mana da cewa ayyukan da dan adam ke gudanarwa a rayuwar shi sawa'un wanda suke da alaka da addini kai tsaye daman dole ne ka samu karantarwa ta addini a ciki ko kuma abin da yake mu'amala ne wanda an baka dama ka iya shigo da wasu abubuwa naka to wannan ma sai ya zama akwai koyarwa ta addini a ciki idan abu ya zama addini ne to bai ɗaya ne abin nufi yanda wancan zai yi haka wancan zai yi Allahumma sai dai wuraren da shari'a ta ayyana wannan kuma saboda wasu dalilai amma abin da Allah ke nema a wurin wancan shi ke nema a wurin wannan misali muƙaddara kamar sallah ibada ce a bar nema a wurin kowane mutum musulmi namiji ko mace misali azumi ibada ce da ake bukatan kowane mutum musulmi namiji ko mace to amma idan akwai larura a shar'ance wadda za ta iya sanya mutum ba zai yi azumi ba wannan shari'a sai ta yi masu uzuri kamar aikin hajji abu ne da aka farlantawa duk wanda yake da iko sawa'un namiji ne ko mace amma wanda baya da iko ba a farlanta masa ba kamar zakka abace da an farlanta ta ga wanda ya mallaki nisabi cikin jinsin abin da ake fiddawa zakka idan mutum bai mallaki nisabi ba ba za a tambaye shi gobe alkiyama me yasa baka yi zakka ba irin waɗannan abubuwan wanda zaka samu akwai daidaito tsakanin al'ummu cikin wanda wajibcin ya hukunsu to haka nan karanta alqur'ani mai girma abu ne da ake bukatan karantawa ga dukkan namiji ko mace ba kuma karatu haka nan sakaka ba a'a karatu tare da tadabburi wanda ke karanta alqur'ani sawa'un ya san me abinda alqur'ani yake cewa a bai sani ba ana da bukatan ya tsaya ya nutsu ya tattaro hankalin shi baki ɗaya ya ajiye akan alkur'ani kar ya zan mutum na tilawan alkur'ani kuma tunanin shi na wani wuri wannan babu girmamawa a cikin wurin lalle ka sani yanzu kana maimaita zancen Allah madaukakin sarki ne shi yasa wanda ke karanta alkur'ani da tsari irin wannan to zaka samu akwai nutsuwa tare da shi wanda zai karanta alkur'ani cikin tsari mai kyau ya kadaita a wurin da hayaniyar mutane ba za ta dame shi ba ya kadaita daga barin inda zai je takurawa wanda suke wurin misali babu wani abin kallo da zai shagaltar da shi ba maganan wani sauti da zai dauki hankalin shi ya karanta saboda yana son zai karanta zancen Allah madaukakin sarki wanda wannan shine dabi'an shi to zaka samu nutsuwa na karuwa cikin al'amarin shi yau da gobe shi yasa Allah yake cewa afala yatadabbaruna qur'ana am ala qulubin akfaluha shin wai mutane ba sa la'akari da alkur'ani ne ko akwai marfi ko akwai kwado a cikin zukatansu domin sunna ta Allah ga wanda ke karanta alkur'ani ya yi la'akari da alkur'anin ya fahimce shi ya kuma ya aiki da shi idan ko har za a yi aiki da karantarwa ta alkur'ani rayuwa za ta canza daga hali maras kyau zuwa ga hali mai kyau to idan al'umma suna karanta alkur'ani amma ba a samun canji a rayuwarsu alama ce da ke cewa suna karanta alkur'ani karatun da babu nutsuwa karatun da babu lura wani ma zai zama ya mai da tilawan alkur'ani kamar ado kamar kwalliya kamar abin yayi ko abin aji a fada a ce wani ya iya karanta alkur'ani ai wani barakallahu akwai tilawa a bakin shi wance na da karfin harda da abin da ya kama da wannan ba shine abin da ake bukata ba sawa'un da yanda da wanda ya hardace alkur'ani mai girma da wanda bai hardace ba abinda ake bukata su karanta alkur'anin su aiki da abinda alkur'ani ya kira askin shi ina fata muna ganewa to hatta yin sujudi lokacin da kake karanta alkur'ani na daga cikin ansa umarni na Allah madaukakin sarki ka sani fuska ita ce gaba mafi tsada da daraja a wurinka yanzu duk wanda yake son ya ci mutuncin kai ta fuskar ka babu ko shakka mutumin da zai zo da ke ka a gadon bayanka wani ya dake ka a cikinka wani ya dake ka a cinyarka to wanda ya dake ka a fuska ya fulakanta ka dan hali ya iya kamawa misali ka dunkule hannu ka naushi mutum ayi hayaniya a tashi wata ran sai a manta amma in mari ne aka yi marin bai mantuwa ciunan cikin mutane wane ya mare shi za a ɗauki tsawon lokaci wannan gabar taka da ta kowace muhimmanci ita za ka ajiye a ƙasa kuma ka tabbatar da ɗaukakan Allah maɗaukakin sarki ta hanyar cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la abinda mutum zai faɗa idan har da gaske kake abinda ka faɗa ya tabbatu a ranka wanda ka tabbatar da ɗaukakan shi shine yake maka umarni sawa'un a cikin sallah da kuma wajen sallah har idan ka ansa umarnin shi lokacin da kai sujudi kake cewa tsarkin iko ya tabbata gare ka subhana rabbiyal a'la sarki iko ya tabbata ga ubangiji na wanda shine madaukaki menene hikiman tsarkake shi ma'ana ka tsarkake shi da duk abin da bai dace da shi ba ka tsarkake shi daga dukkan tawaya a gefe guda kana sifanta shi da dukkan kamala baki daya cikin sifantawar da zaka yi mar in ya tabbata a cikin zuciyanka duk abin da ya hana ka ka hannu ka bashi duk abin da ya umarce ka ka aiwata gwargwadon ikonka saboda Allah ba zai kallafa maka abin da ba za ka iya ba Allah ya mana sutura وقال الشوكاني رحمه الله إمام الشوكاني يفدا الله يمس رحمه في النيد التافي شي yace laysa fi ahadith sujud tilawa a cikin hadisi ko hadisi wanda ke magana akan sujudin tilawa ba ka samun ma ya dullu ala atibari an yakuna sajid mutawaddi'a babu wani hadisin da ya maganan cewa dole ne wanda zai yi sujudin tilawa sai ya kasance a bisa alwala وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان yace haka nan a cikin hadisan babu hadisin da yake nuni cewa lalle ne a samu tsarkin tufafi a kuma samu tsarkin wuri wa amma saturul aura amma suturce al'aura wastaqbalul qibla da kuma fuskantar alqibla ma'al imkani tare da yiwuwar hakan wannan abu ne da babu makawa faƙila aka ce innahu mutabarun ittifaqa wannan wani abu ne abin la'akari a ittifaqin malamai lalle wanda zai zauna zaman karanta alqur'ani dama ai zai zauna ne a tare da tufafin shi tare da tufafin shi Allahumma sai dai in ya samu kai shi cikin yanayi wanda ba fata ake ba wata karisa ko musifa ta ritsa da shi sa tufafin ya gagargare shi to wannan babu ne yanda zai zai karanta alqur'ani in hali ya kama sai yayi sujudin domin sallan farillan ba zai barta haka nan ba zai yi ta kowane hali qala ibn hajar ibn hajar ya fada fil fathi al-tafin shi na al-fathul bari yace lam yuwafiq ibn umar radiyallahu anhu ahadun ala jawaz as-sujudi bila wudu illa shadi yace wani bai yi muwafaka da ibn umar ba wajen halattin yin sujudi na tilawa ba tare da alwala ba illa sha'abi sai dai imamu sha'abi akhrajahu ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar da hadisin bi sanadin sahihin da sanadi wanda yake sahihi wa akhraja aidan an abi abdurrahman as-sulami ya fitar da hadisi daga abi abdurrahman as-sulami annahu kana yaqra'u sajada ya kasance yakan karanta sujudi wa huwa ala ghairi wudu'in kuma baya tare da alwala ila ghairi alqibla kuma yakan yi sujudin a wata fuska wadda ba alqibla ba abin nufi anan sujudin yakan kama zai yi baya da alwala kuma yayi hali yakan kama zai yi sujudin yayi ba tare da yana kallon alqibla ba wa huwa yamshi yumi'u ima'an idan yana cikin halin tafiya ne kuma zai yi nuni ta yi zai zo wucewa ya ji mai karanta alkur'ani na karanta alkur'ani ya zo gaban sujudi to kai ma ka ne wanda kake sauraro kai sujudi idan ka ji makaranci ya karanta ayat da ake yin sujudi intaha abi tasarruf qultu mawallafin tafin yace wal aqrab magana mafi kusanci ila sawabi da daidai fi ma ya zaharu li ga abin da ke bayyana gare ni al'akhdu bi ma kala ibn qudama shine dai murki abin da ibn qudama ya faɗa a rahimahullahu Allah masa rahama wallahu a'lam Allah shine masani wa uzidu aidan zan kara bayan haka alama zakarahu bisa ga abin da ya faɗa min shuruɗi amra na daga sharuɗa zan faɗi wasu al'amura وهو عدم فعلها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها wato shine rashin aiwatar da sujudi a lokutan da aka hana yin sallah domin akwai lokaci wanda mutum ba zai sallah ba daga cikin su kuma akwai lokacin fitowar rana lokacin da take goshin fitowa da kuma lokacin faduwarta da lokacin da ta yi istiwa'i ta daidaita tsakiyar sama wannan lokutan a hana yin sallah a su to shi ma malam na ganin cewa mutum ba zai yi sujudi a irin wannan lokutan ba qalal musahihu wanda ke gyara maganin yace wasawabu abinda ke daidai anna sujudat tilawa yin sujudi na tilawa la yushtaratu lahu ma yushtaratu li salatin nafli ba a shardanta masa abinda ake shardanta wa nafila min at-taharati ace sai an samu tsarki anil hadasi wan najas daga barin hadasi da kuma najasa wasatar al'aura da suturce al'aura wastiqbal qibla da fuskanta al-qibla walakin yusahabbu zalika wa huwa al-afdal sai dai an so hakan kuma shine abin da yafi wannan khilafa ce ta malamai shi malamin da ke tasihi yana ganin cewa kamar abin da imamu shaukani ya faɗa Allah ya masa rahama ba samu hadisin da ke nuni ƙarar a bayyane cewa lalle wanda zai yi sujudi na tilawa ƙa'ida ne ya zan yana da tsarki na hadasi da kuma khabasi ƙa'ida ne ya zan akwai satul aura ƙa'ida akwai istiqbalul qibla ina ganin babu hadisin da ya magana akan wannan sai dai duk da hakan shi ma ya tafi akan cewa abu ne musahabbi an so kuma shine abin da yafi to kaga kenan idan akwai iko mutum ya hakan ya dauki abin da yake yafi kama rajahu shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah kamar abin da shaykhul islam ibn taymiyyah ya rinjayis da shi Allah ya masa rahama wa talmizuhu da kuma dalibin shi shine ibn qayyim wa shaykh ibn bas da Sheikh Abdul Aziz ibn Bas wa ibn Uthaymeen da kuma Muhammad ibn Salih Uthaymeen rahimahullah rahimahumullah Allah madaukakin sarki ya musu rahama wa amma junubu amma janaba fala yaqra'u shay'an min alquran ba zai karanta wani abu na alqurani ba hatta ya tatahhara har sai idan mutun yayi sarki to wannan haka yazo a cikin majmu'ul fatawa na shi ibnu taimiya Allah ya masa rahama ya zo a bulum na 23 a feji na 165 zuwa feji na 170 hakanan ya zo a cikin tahzibus sunan na ibnu qayyim ya zo a cikin majmu'u fatawa na ibnu bas Allah ya masa rahama ya zo a cikin asharhul mumti ala zadil mustaqni na ibnu usaymin kuma ya zo a cikin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna na babban malami shine Nasiruddin Albani Allah madaukin sarki ya yi musu rahama da wannan zamu iya sanin cewa qabaya na ilimi ba abeban wasa bane kuma kar mutum ya tsammanin duniyar ilimi wata abace da ke tafiya a makafci ba tare da sanin da halin da mutum musulmi ke ciki ba babu wata lahaza wani lokaci daga cikin lokuta ko wani wuri daga cikin wurare face akwai karantarwa ta addini tare da kai babban abin da ake bukata a wurinka shine yunkurin tsarewa da kuma tsabbakawa duk wanda ya kiyaye abin da aka umarce shi da shi shikenan ya samu lafiya da kwanciyar hankali amma wanda ya saba abin da aka gaya mar to kuma wannan tsakanin shi da mahalicin shi sako da ya riga ya isa wanda ya so ya yadda ya imani ya aiki wanda ya so kuma ya butulce gobe da kiyama Allah zai tambaye kowa shi kadai dangane da abin da ya umarce shi da kuma abin da ya hane shi sai ce wa ammal junubu amma mai janaba fala ya qara'u shay'an min alqur'ani hatta yatatahhar ولهذا saboda haka ka ibn umar radiyallahu anhu abdullahi dan umar Allah ya dada shi ma ashiddati ittiba'ihi lis-sunnah tare da tsananin biye shiga sunar manzo sallallahu alaihi wasallam yanzilu arrahilatihi yakan sauko daga abin hawan shi fayuhriqul ma ya zuba ruwa thumma yarkab sannan ya hau fayaqra'u sajada ya kuma yi sujudi ya karanta sujudi fayasjud ya kuma yi sujudi anan abin da suke nufi cewa Abdullahi dan Umar taban duk wani ɗalibin ilimi ya san matsayin abdullahi ɗan umar wajen bin sunar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafiya akan abin hawa yana tilawan alkur'ani zai zai daidai sujudi ta yi baya da alwala zai safko ƙasa ya yi alwalan ya kuma yi sujudi sannan ya karanta abin da zai karanta bayan ya yi sujudi kuma ya ci gaba da tafiye shi wannan maganan imam bukhari ya rawaita ta a wata siga da ke nuna wato sigatul jazmi ya zo a littafin sujudul qur'an a kuma babi na sujudul muslimina ma'al mushrikina da wannan al-hafiz ibnu hajar ya faɗa a littafin shi na fathul bari kuma ibnu abi shayba ya fitar da hadisin da sanadi wanda yake ingantaccen sanadi to babu ko shakka sujudi na al-qur'ani lokacin da mutum ke yin tilawa karantarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mun ji abinda manzon Allah ke karantawa dan haka wata sunna ce wadda kusan a iya cewa a wasu wuraren tana kokarin mutuwa dan so tari yanzu mutane ke karanta alqur'ani kai tsaye ban ce duka ba amma mafi yawanci zaka samu ba a kula da yin sujudin alqur'ani idan ana karantawa in an zo wurin sujudin a'a bal wani zaka samu bai ma san wuraren da ake sujudi da tare da cewa a cikin nusa na alqur'ani zaka samu duk inda ake yin sujudi a gefe guda akan nuna alamar da ke tabbatar da cewa nan wurin sujudi ake yi to yana daga cikin la'akari da karantarwa ta alkur'ani mutum idan ya zo irin waɗannan wuraren sai ya tsaya ya sujudi da kuma karanta addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta kamar yadda ya gabata a gare mu to yana ga 'yan uwa kusan nan nake ga ya kamata mu dakata saboda inda za mu shiga gabar maganar na da tsawo ba za mu kai ƙarshen gabaɗin ba don muka dakata a nan wurin in yi sau darasi na gaba da izinin allah maɗaukin sarki sai mu ɗora daga inda muka tsaya